مبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi masu girma wanda ake ce musu amanar rasulu ko ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baƙara wanda muka yi bayani cewa suna nan a ƙarƙashin wata taska a ƙarƙashin al'arshi kuma lokacin da za a saukar da ita sai da aka buɗe ƙofofin sama sannan ko ba a saukawa wani annabi da irin wannan tsarin na amanar rasulu ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma cewa wanda ya karanta su da daddare sun wadatar da shi daga kariya da tsari da ma wasu abubuwa da bai iya yi ba na ibada a daren mun yi bayani cewa Allah ta'ala ce amanar rasulu manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi imani bima unzila ilaihi da abinda Allah ta'ala ya sauka zuwa gare shi ko abinda aka sauka zuwa gare shi min rabbihi daga Allah mahaliccinsa wal mu'minuna haka dukkan mu'minai su ma sun yi imani da abinda aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ko abinda aka saukan masa kullun kowanne daga ciki amana ya yi imani billahi da Allah ta'ala wa mala'ikatihi ya yi imani da mala'ikun Allah ta'ala gaba ɗaya wa kutubihi da dukkan littattafan da Allah ya saukar wa rusulihi da dukkan manzannin da Allah ya aiko la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarraba tsakanin wani daga cikin manzannin Allah mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba ko kuma mun karɓi wani ba mu karɓi wani ba wa ƙalu suka ce sami'ina mun ji Allah duk abin da ka faɗa wa a ta'ana kuma mun yi biyayya gufranaka gafaraka muke nema rabbana ya kai Allah mahalicinmu wa ilaikal masiru makoma tana gare ka subhanahu wata'ala la yukallifu Allahu nafsan Allah ta'ala baya ɗora ma rai na wani abu illa wus'aha sai gwargwadon abin da za ta iya Allah ta'ala bai ɗora mana abin da ba za mu iya ba ko a ƙudiri ko a aikatawa laha ma kasabat abin da ta aikata na alheri ya tabbata a gare ta ita rai wa alaiha maktasabat abin da ta tsororota kuma na laifi to yana kanta rabbana ya Allah mahalicinmu la tu'akhizna kada ka kama mu in nasina idan muka yi mantuwa au akhtana ko muka yi kuskure rabbana ya Allah mahalicinmu wala tahmil alaina isran kada ka dora mana nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora waɗanda suka gabace mu wasu dokoki masu nauyi masu tsauri to Allah ta'ala kada ka dora mana irin wannan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah mahallicin mu kada ka dora mana abin da ba mu da iko a gare mu game da aikata shi wa'fu anna Allah ya fi mana waghfir lana Allah kai mana gafara warhamna Allah ka ji kanmu anta maulana kai ne majibincin mu fansurna ka taimake mu alal qaumil kafirina a bisa mutanen da suka kafirce maka mun yi bayani jiya mun tsaya inda muka yi magana akan bangarori guda uku na abin da wannan aya ta kunsa shine wato da Allah ta'ala ce amanar rasulu manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya aiko da musulunci ya aiko da Qur'ani ya aiko shi ga duk duniya baki daya wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya tabe to yace wato shi ya yadda ya amince ya karba ya mika wuya bima unzila ilaihi da duk abin da Allah ta'ala suka zuwa gare shi min rabbihi daga mahaliccinsa unzila ilaihi abinda aka saukan masa zuwa gare shi min rabbihi daga Allah mahaliccinsa wal mu'minuna haka nan mu'minai kullun amana billahi dukkaninsu sun yi imani da Allah jiya mun yi bayani imani da Allah ya kunshi bangarori guda hudu al-imanu bi wujudihi mutum ya yadda ya amince cewa akwai Allah ta'ala al-imanu bi rububiyatihi ya yadda ya amince cewa Allah ta'ala shine rabbu alkhaliqul malikul mudabbir shi yayi halitta shi kadai shi ya mallaki halitta shi kadai shi ke gudanar da halitta shi kadai sannan uluhiyya alilahu yadda cewa Allah ta'ala shi kadai cancanci abauta masa ba za a hada shi da abokin tarayya a wajen bauta ba sannan al-asma'i was sifat sannan ya yadda ya amince da dukkan sunayen Allah da kuma dukkan sifofin Allah ta'ala waɗanda suka zo a cikin alqur'ani mai girma da wanda suka tabbata kan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ingantacciyar ruwayoyi ko ingantattun ruwayoyi ya yadda da waɗannan ya kira Allah da waɗannan sunaye ya siffanta Allah da waɗannan siffofi ba tare da korewa ba ba kuma tare da kamanta Allah ta'ala da halittarsa ba a cikin siffofinsa ko ayyukansa ko abin da ya kama da haka wa mala'ikatihi da kuma imani da mala'ikun Allah mun yi bayani cewa mala'ikun Allah akwai bangarori kujan guda bakwai da ake son kai imani game da mala'iku na farko dai ka yadda ka amince cewa halittu ne daga cikin halittun Allah su mala'iku halittu ne daga cikin halittun Allah na biyu Allah ta'ala ya yi su ne da haske su ba ta hanyar haihuwa aka same su ba an yi su ne da haske kawai haske ne Allah ya ce ya zama mala'iku suka zama mala'iku ta hanyar haske sannan abu na uku mala'iku ba sa sabawa Allah subhanahu wata'ala a cikin duk abin da Allah ta'ala ya sa su da haka ba ko ɗaya mala'ika da ya sabawa Allah ba ko ɗaya mala'ika da yake saban Allah ba wani mala'ika da za a ce yayi yaki ko a ce ya bari yaki bari bisa Allah ta'ala ce alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna masu tsaron wuta mala'iku ne Allah siffanta su da sufofi da yawa gilazun ne shidadun ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ya siffanta su da sufofi guda hudu cewa gilazun masu kaushi ne wato shidadu masu tsanani ne la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba wa arna an Allah ya sa su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna yin duk abin da Allah ya sa su ya umarce su sannan Allah ya siffanta su an guri yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ya suna yin tasbihi dare da rana ba sa yankewa ba sa kosawa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik su ba sa sauka sai Allah ya ce a sauka to ka umarnin Allah suke bi kadai mala'iku sannan abu na hudu su mala'iku ba su da jinsi na haihuwa a ce wannan ce mace mala'ika ko namiji mala'ika ko wannan ne dan mala'ika ko jikan mala'ika ko tattabakunan mala'ika ko sirikin mala'ika su ba su da wannan ba su da sha'awa kwata-kwata Allah bai sa musu sha'awa ba irin ta mace ko ta namiji saboda haka su mala'iku haka Allah ta'ala sai dai a ce mala'ika kawai sannan abu na biyar mala'ika yana iya caccanzawa musamman kuma yadda jibrilu yake zuwa a siffan mutum wata ne zuwa a siffan mala'ika fatamassala laha basharan sawiya da yazo na na maryam sai ya juya ya koma kamar mutum kamar namijin mutum haka ya zo annabi alayhi salatu wassalam wata rana sahabbai suna zaune sai suka hango wani mutum mai fararen kaya kal da bakin gashi wilik ba a ganin alamar tafiya tare da shi ko ba wanda ya san shi a gurin har ya zo ya zauna a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina guyoyinsa zuwa ga guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora hannayensa akan cinyoyinsa ya ce ya Muhammad ka bani labari menene musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci kake tambaya to ka shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sannan kai salloli kai azumi kai zakka kai haji in ka samu iko yace kai gaskiya ba ni labari menene imani sai ce imani shine wato kai imani da Allah da mala'ikunsa da tafansa da manzanninsa da ranar lahira da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi ya ce kayi gaskiya sai suka ce muka yi mamaki yana tambayinsa kuma yana gaskata shi sai ce to ba ni labari bisa menene kyautatawa menene ihsani yace ihsani kake tambaya shine ka shine ka bauta Allah kamar kana ganinsa idan baka ganin Allah to shi Allah ta'ala yana ganin ka ya ce to ka bani labari bisa tashin alkiyama ya ce mai tambaya bai fi wanda yake wa tambaya sani ba ya ce to gaya min alamomin tashin alkiyama shine ya ce masa bayaninsu to kun ga wannan mala'ika ne ya zo a wannan sifar bayan ya tafi jibril annabi alaihi salatu wasallam tambayi sayyidina umar ka san wane ne ya zo yake waɗannan tambayoyi ya ce ban sani ba ya ce jibril ne ya zo ya sanar da ku addinin to kaga waɗannan mala'iku suna wannan sannan abu na shida mala'iku suna da ayyukansu daban-daban kowa akwai irin aikin da yake yi Allah ya rarraba mala'iku aiki wasu mun san aikinsu wasu mun san aikinsu ba wasu mun san sunansu wasu mun san sunansu ba daga cikin waɗanda muka san ayyukansu akwai ɓangarori kamar haka akwai mala'ika jibrilu wanda shi ke saukar da wahayi in za a halakar da mutane shi yake halakar da su in za a yi bushara shi yake kawo bushara shi ne mala'ika jibrilu akwai mala'ika mika'ilu wanda da ruwa da rabon arziki da duk abin da Allah ya rubuta maka a littafinka da abin da Allah ya rubuta wa duniya tun daga farkonta har ƙarshe na ruwa na arziki na wadata na samu duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya Allah shi yake turowa ya kawo waɗannan abubuwan sannan akwai kuma mala'ika a wato israfilu wanda shi busa biyu kaɗai aka ce zai yi zai busa farko duk a faɗa a mutu ya yi busa ta biyu a tashi don a yi hisabi sannan sai mala'ikan mutuwa a ƙur'ani ya kira shi malakul mauti amma a wasu ruwayoyi ana kiransa azra'ilu sai dai wannan azra'ilun bai tabbata hadisi sahihi ba abin da ya tabbata alƙur'ani qul yatawaffakum malakul mauti allazi wakila bikum hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun an kira su manzannin mutuwa an kuma kira su mala'ikan mutuwa to da wannan sunan zamu takaita tunda ƙur'ani shi zai gaya mana sunan abu to ya gaya mana cewa malakul mauti kuma ya kira su hatta iza ja'adukum ratawfadhu rusuluna da haka sai mu kira su manzannin mutuwa mu kuma kira shi mala'ikan mutuwa sannan akwai kuma mala'ika mai tsaron wuta wannan shi an kama sunansa kam qarara alqur'ani wa nadaw ya maliku liyaqad alaina rabbuka qala innakum makithun suka kira maliku cewa ka roƙa mana Allah ya kashe mu mu huta azaba tayi azaba tsanani yayi tsanani ka roƙa mana Allah mu mutu mana qala innakum makithuna yace ku masu dawama ne a cikin bakin ciki a cikin wuta ba za ku mutu ba ba za a fidda ku ba ba za a sassauta muku azaba ba sannan ga mana mala'ika wanda yake ko mala'iku guda biyu da suke zuwa su tambaya a cikin kabari ya zo hadisi sunan su munkar da nakir waɗanda za su maka tambaya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka za su yi min za su yi ma za su yi miki za su yi musu za a yi musu kowa sai an masa waɗannan tambayoyi Allah ya ba mu ikon ba da amsa daidai man rabbuka mu ce Allah wa man nabiyuka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka mu ce dinar Islam Allah ya sa mu ba da wannan amsa daidai haka wannan shine arzikin mutum na cikin kabari ya ba da waɗannan amsoshi wannan mutum wannan da aka aiko maka me kake cewa akan sa mu ce Muhammadur Rasulullah shine manzon Allah shine wato annabin Allah shine badadayin Allah a ce to ka kwanta irin kwanciyar ango a ɗakin amarya ba ka da fargaba kanka ji ba wata damuwa to Allah ya sa muna cikin waɗannan sannan akwai mala'iku da su kuma kiraman ne katibina ya alamuna ma tafa'alun su aikin su shine rubutu suna nan a dama da hagu ma yalfizu min qawlin ila ladaihi raqibun atidun raqibun atidun to da haka akwai tsayayye yana nan a dama da hagu suna rubuta maka aikin da kai na lada da abubuwan da kai na alhaki to wasu kan ce akwai ridwanu shine mai tsaron aljanna to a ina ka ga sunan ridwanin hadisi ne ko a fiqh ne to akan ce mai tsaron aljanna sunansa ridwan to sannan kuma akwai mala'iku da su kuma an faɗi ayyukansu ba a faɗi sunansu ba kamar mala'ikun da suke zuwa majalisosi suke rubuta abubuwan da ake yi inda ake ambaton Allah inda ake karatu inda ake kir- aikin kirki su zo su rubuta da kuma mala'iku waɗanda suke canjin aiki waɗannan su yi na safe waɗannan su yi na yamma in sun haɗu a wajen sallah asuba da wajen sallar la'asar waɗannan da an yi fagana ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari to mala'iku ba wanda ya san yawan su sai Allah shine abu na bakwai ba wanda zai ce ya san yawan mala'iku sai Allah ko ba sa karɓar umarni daga kowa ba wanda yake sarrafa su duk wanda yace maka yana da wani lakani da yake ba mala'ika umarni ya je masa kaza babu shi a duniya me sarrafa mala'iku Allah ne kadai amma ya alamu junuda rabbika sai aka ce junuda rabbika kaga bataliyar Allah ne illa huwa sai shi saboda wannan shine a takaice akan mala'iku wa kutubihi da tafan Allah da tafan Allah suna da yawa Allah ta'ala yana ta gaya mana alqur'ani ku yi imani da tafaina to Allah mun yi imani da tafanka dukkan littafanka Allah mun yarda da su duk labarin da ka faɗa a ciki mun yarda gaskiya ne duk hukuncin da kai a ciki mun yarda adalci ne amma an gaya mana kamar guda biyar ne wanda aka faɗa sunan su da aka sai mu imani a dunkule da dukkan littafan da Allah ya saukar sannan ko mu imani a rarraba da waɗanda aka gaya mana sunayensu an gaya mana an saukar da attaura ga annabi musa to mun yi imani da wannan littafi da aka sauka annabi musa attaura an gaya mana an saukawa da annabi dawud zabura to mun yadda da zabura da aka saukawa annabi dawud an saukawa da annabi isa injil mun yadda da injila da aka saukawa annabi isa an saukawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alqur'ani mun yadda da alqur'ani da aka saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan akwai suhufi Ibrahim wa Musa wannan suhuf waɗannan takaddu da Allah ya ce ya saukawa annabi Ibrahim da kuma takaddu da Allah ya saukawa annabi Musa idan a taura ake nufi ko kuma wasu ne daban mu dai mun yarda da dukkan tafan da aka sauka wa annabi Ibrahim na wasu takaddu da kuma annabi Musa da aka sauka masa da wasu dokoki mun yarda da duk waɗannan wato dokokin da Allah ya faɗa sai dai a ƙarshe alƙur'ani shine gabaki ɗaya duk wata doka da Allah ya saukar a cikin littattafan nan to ta alƙur'ani ta wadatar an soke waccan da zuwa ta alƙur'ani labarai kam suna nan su duk abubuwan da aka faɗa na gaskiya na adalci na tausayi na san jama'a duk waɗannan halaye masu kyau su ba a soke su labarai ba a soke su magana tashi alƙiyama duk da annaba suka faɗa da bauta Allah shi kadai wannan tauhidi duk sun yi ittifaki walaqad ba'asana fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wa jitanibu tagut amma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu kowane annabi Allah ya tura masa ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya kira su zuwa ga bauta Allah shi kadai ya dora su akan dabi'u masu kyau ya kira su zuwa ga shari'ar Allah da haka annabawa sun yi ittifaki da a wasu ta ginu ne akan abu uku na farko karantar da mutane tauhidi da karantar da mutane imani da sanar da mutane waye Allah ta hanyar sufofinsa da kuma sunayensa da kuma ayyukansa subhanahu wata'ala sannan na biyu su sanar da mutane dokokin Allah Allah da ya halice ku din nan ya samar da ku daga babu ya halice ya halice ku ya mallake ku to yana son ku bauta masa shi kadai kada ku hada shi da abokin tarayya to wannan bautar ina yi ce bari na bari ita bauta a sa ka kai wani abu ne a hana ka kai wani abu akwai bauta a cikin yi kamar sallah azumi zakaji akwai bauta cikin bari kamar barin zina sata zalunci cin amana ƙarya ha'inci da zamba duka waɗannan hana yin kin yin su shine ibada su kuma waɗancan yin su shine ibada kenan ibada akwai amru akwai nahyu a cikin amru akwai amru na wajibi akwai amru na mustahabi a cikin nahyu akwai nahyu na haramun akwai nahyu na makaruhi saboda haka wannan shine wato ake bauta Allah ta'ala subhanahu wata'ala wato da shi da haka waɗannan duka mun yi imani da abin da waɗannan tafai na Allah da manzannin Allah suka zo da shi sannan abu na uku annabawa suna koyawa mutane su san akwai lahira kowane annabi zo sai ya ce akwai fa lahira a lahiran nan kowa zai tashi a gaban Allah ba wando ba riga ba takalmi ba hula kamar yadda aka haife ka haka zaka tsaya gaban Allah ba abin da zai tseratar da kai sai rahamar Allah da kuma umarnin da ka bi na Allah da abubuwan da ka hannu na Allah su za a fara duba an sa ka kayi kayin an hana ka ka hannu ka hannun to wannan ne zai sa ka samu rahamar amma an sa ka kaki an hana ka kaki hannuwa abin har ya kai ka ga shirka manyan laifuffukan da ba za a shiga aljanna ban an yi su guda biyar ne me yin su har abada ba shi ba aljanna na farko al-kufr al-akbar al-kufr al-akbar Allah ya yanke wa wanda ya mutu akan kafirci me kafirci ka ce baka yadda da Allah ba ko baka yadda da samuwa Allah ba ko baka yadda Allah ya aiko manzanni ba ko wani abu da ya tabbata addini wanda tilas ne kowa ya yarda da shi kai ka ce baka yarda da shi ba kuma baka da wata hujja baka da wani dalili an kafa maka hujja baka bi ba wannan shine kafirci kala kala ne shi ma amma dai wanda ya mutu akan babban kafircin wanda yake nuna uh, wato inkari ko, ko musu ko jayayya da abin da Allah ta'ala ya ce to wannan kam ya shiga wuta ba zai fita ba na biyu shine al-shirkul akbar babban shirka mutum ya mutu yana aikata shirka babba shine hada Allah da abokin tarayya a cikin ibada duk abin da aka ce ibada ne to aiwa Allah shi kadai ka a hada da wani wanda za a hada din nan ko cikin annabawa ko cikin mala'iku ko cikin mutane ko cikin waliye ko cikin malamai ko cikin iyaye ko kuma aljanu ko dai wasu ce ka ce abin da za a wa Allah shi ma wani ya cancanci a yi masa kamar roƙo kamar ibada da sauran irin abubuwan da ake wa Allah shi kadai ba a jingina wa kowa wannan abu wannan shi ne ibada to in mutum ya mutu yana yin wannan shirka din to shi ma Allah ya gaya mana alqur'ani ba zai yafe masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sannan na uku annifaqul akbar mutum ya mutu a babban munafunci babban munafunci shine kin Allah a zuci ko da kana sallah amma kana kin Allah ko kana sallah kana kin manzon Allah ko kana sallah kana kin shari'ar Allah ko kana sallah kana kin musulmi su samu daukaka su samu daraja idan musulmi sun daukaka kana bakin ciki idan musulmi sun yi nasara kana bakin ciki idan musulmi sun daukaka kana bakin ciki idan musulmi sun ci baya kana murna kana farin ciki kana kin Allah kana kin manzon Allah kana kin shari'ar Allah kana kin musulunci kana kin musulmi ko kai sallah kai azumi kai zakka kai haji kai kalmar shahada in dai aka samu zuciyarka akwai kin Allah da kin manzon Allah da kin musulunci to ka mutu da munafinci innal munafiqina fi darkil asfali minan nar tun zai shiga wuta can can ƙasa za a saka shi kuma ba wanda zai taimake shi ya fito da shi sai kuma ar-riddatu mutum ya ridda wa man yarzumiku an dini fa huwa kafirun wanda ya rida ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda ya kafirce ya tambadar da imanin sa ya tambadar da musuluncin sa ya zabi kafirci wannan ya mutu a haka to hakika wannan yana wuta kuma ya tabe sana akwai kuma al bid'atul mukaffira ita bid'a biyu ce ita ma akwai al mukaffira akwai al mufassiqa akwai bid'a da in ka yi ta wato sai ta mai da kai kafiri irin wannan mutu ya mutu a kanta an masa bayani ya nisance ta yaƙi aikata ta ya mutu a kai ko ta ƙudiri ce ko ta aiki ce ko ta faɗa ce to wannan Allah kiyaye mai tsare mu gaba ɗaya to shine aikin manzanni su gaya maka in ka je lahira akwai hisabi in mutum ya yi abin da aka ce ya yi zai shiga aljanna da rahamar Allah in mutum yaƙi zai shiga wuta da adalcin Allah wa rusulihi da manzannin Allah manzannin nan ko manzannin Allah annaba akwai annaba akwai manzanni annaba su ne asali don annabawa a hadisin Abu Zar wanda Sheikh Albani ya inganta su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu amma dubbu mu san ina ka aika su ba dama ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka wasu annabawan Allah ya bada labarin su wasu ma bai kama sunan su ba da labarin su ba cikin waɗanda aka ba da labarinsu an ba da labarin guda 25 a cikin alkur'ani 25 ɗin ba wasu sunansa kawai aka kama ba faɗi na aka aika su ba ya ta kwashe da al'ummansu ba waɗanda aka fi ba da labarinsu su ne guda biyar ɗin nan annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne allah ke haɗa su a aya ɗaya wa minka wa min nuhu wa ibrahim musa wa isa bin maryam su ne Allah ke haɗa su a guri guda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabi Nuhu waɗannan annabawan inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di so da waɗannan su ne annabawa da Allah ta'ala ya ta aikowa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine wanda ya kwashe shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma cikin waɗanda ba su imani da shi ba akwai matarsa akwai ɗansa kai ka san wa'azi Allah ke isar da shi ga mutane da cusawa mutum ake da karfi ai bai kamata a ce matar annabi bata karbi musulunci ba ko dan annabi bai karbi musulunci ba amma da yake shari'a ta Allah ce na waje yazo ya karba na gida bai karba ba fa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce wanda suka yarda da shi yan kadan ne cikin wanda Allah ya halakar hadda ɗansa cikin wanda Allah ya halakar hadda matarsa haka annabi Lut alaihi salatu wassalam shi ma annabi lut cikin wanda suka halaka akwai matarsa annabi annabi ya sha gogormiya annabi nuhu alaihi salatu wassalam har sura akwai suratu nuh Allah ya kama sunansa so 43 a cikin alqur'ani sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda shi an mun yi ta bayanin sa a baya annabi ibrahim da masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar taurari da lamaruzu da wane ne duka ya je can ya je can ya je can ya je can na ibrahim ya sha gwagwarmaya inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah siffanta shi da siffofi takwas shi kadai kadai al'umma ne shi kadai gayya ne kaje ana kai kadai gayya to annabi ibrahim kenan baka ji an ce ga sahabbansa ga mabiyansa ga masu tafi da shi fa amana lahu lut ta kai mutum ɗaya imani da shi annabi lut saboda haka na ibrahim Allah ya masa baiwa duk annabawan da suka zo a bayansa daga cikin zuriyarsa suka fito wa min zurriyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kazalika najzil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna 'ala al-alamin duk wannan zuriya su 18 da aka lissafo duka cikin zuriyarsa suka fito saboda haka mu ka dauki annabawan alqur'ani shida ko bakwai ne waɗanda ba daga zuriyarsa amma duka zuriyarsa ne alayhi salatu wassalam saboda haka shi ma yana cikin waɗannan ulul azmi min ar-rusul sai kuma annabi Musa annabi Musa da ma kissa sa tana dewa alqur'ani annabi Musa shine annabin da aka kama sunansa sau 136 ana kama sunansa shi ya sha kokormiya da fir'auna shine Allah ya fara barabaran sa tun kafin a haife shi har zuwa annabtarsa har zuwa kaza komai nasa sai da Allah ya bayani dalla dalla cin alqur'ani kokormiyar da ya sha annabi Musa alayhi salatu wassalam sannan kuma sai annabi Isa alayhi salatu wassalam wanda annabi Isa shi an ana masa suna uku a ce ibnu maryam a ce Isa a ce almasihu almasihu nan sau goma sha ɗaya ana ce masa almasihu aka kira shi Isa 24 aka kira shi a 25 aka kira shi ibnu maryam 24 dan maryam dan maryam dan maryam Allah ya tanana ta dan fa maryama ne dan fa maryama ne har sau 24 isa isa isa alayhi salatu wasallam 25 almasihu ne almasihu haso 11 sai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni babu annabi a bayansa alayhi salatu wasallam to wadannan sune annabawan Allah duka sai ka yarda da su gaba daya abinda isa ke ne ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma raba tsakani saboda an samu aqidu daban-daban wasu sun yarda da annabi isa ba su yarda da annabi muhammad ba wasu yadda da annabi Musa ba su yadda da annabi Isa ba wasu yadda da annabi Isa ba su yadda da annabi Musa ba to sai Allah ya ce duk sai ka yadda da annaba gaba daya an ce wani sarki ne ba ma guje shi ainihin sa ba ma guje ne sai yake son zai fita shiga addini sai aka ce masa to ga ga cocin Nasara ga cocin Yahudu ga kuma masallacin musulmi sai ce to a kira mun su su uku bai sashi bai da basira da zai iya bambance wanne ne a cikin ukun gaskiya sai ce a kira masa su ukun aka kira shi ce shi ba ma guje ne kuma yanzu ya yanki shawara zai shiga addini to kuma ya ga addinai guda uku to su tattauna ya ji me wanne ne yafi inganci a cikin ukun to sai malamin ya fara daga hannu aka ce to yi bayani yace in ka shiga addinin yahudu a ciki akwai imani da annabi Musa da littafin da ya zo da shi a taura to mu ma a musulunci akwai imani da annabi musa akwai imani da attaura in ka shiga addinin nasara a ciki akwai imani da annabi isa da imani da maryam da imani da injila to a musulunci ma akwai imani da waɗannan uku amma mun ka shigo in ka shigo musulunci kuma akwai imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani to su a ciki ba waɗannan nan kana son ka haɗa ukun gaba ɗaya to ka shigo namu in ka shiga can to ba imani da annabi Muhammadu da Qur'ani in ka shiga nan ma ba imani da annabi Muhammadu da Qur'ani amma a namu akwai imani da nasu a cikin nasu ba imani da namu kaga mai basira sai ya shiga mai ukun ko a musulunci akwai imani da abin da suka imani da shi na annabtar annabi Isa ko da saukar da littafin injila mu ma musulmi mun yadda ba ma za ka zama musulmi ba sai ka yadda da injila ka yadda da annabi isa haka ba za ka zama musulmi ba sai ka yadda da annabi musa ka yadda da attaura haka ba za ka zama musulmi ba sai ka yadda da annabi muhammadu ka yadda da qur'ani saboda haka kaga kenan in ka shigo wannan ka hada ka hada ukun gaba daya kuma ka tambaye su in ba haka bane aka tambaye su ka ce gaskiya haka ne mu su su suna girmama namu mu ne ba ma girmama nasu shi za ku ga ko tsokana ake a musulunci a ba a samun musulmi musulmi dai ya je ya gaya wa annabi isa abin da bai kamata ba ko ya gaya wa maryam abin da bai gabata ba in ma ya faɗa ɗin to mu za mu hukunta shi ba ma waɗancan bane don namu ya taɓa a namu duka sai ka girmama annabawa duka sai ka girmama tafan Allah duka bambancinmu da su kawai saɓan nan da suka ƙara dan saban nan da suka yi babba ne ai ba ɗari bane wannan gingime man sabo ne da suka jingina wa Allah da ko suka jingina wa Allah mata wanda sama take so ta tsage saboda wannan takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada in kullu man fi samawati illa ati rahmani abda لقد أحصاهم وأدهم أدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سلاك وانا babban saban da ka tobarar ita ce ta bambanta mu da su mu a gurin mu annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kalma Allah ne sannan ruhi ne daga Allah ta'ala wanda ya halitta inna inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala kun fayakun wannan shine za ka kaga ashe a musulunci ba za ka raba tsakanin annaba ba dole sai ka yarda da su duka shi yasa annabi nuhu da Allah ya aika shi zuwa ga al'ummarsa da suka karyata shi mai Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al mursalina sun karyata manzanni manzanni nawa aka tura musu daya amma sai Allah ya ce sun karyata manzanni saboda karyata guda daya daidai yake da ka karyata su duka ba za ka ce numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ba dole ka yarda da su duka wa qalu sahabbai suka ce sami'ina Allah mun ji dokarka mun ji wa ata'ana mun bi anan musulunci ya kare sami'ina wa ata'ana ba sami'ina wa asaina ba akwai yan sami'ina wa ata'ana akwai yan sami'ina wa asaina mun ji mun bi da bahaushe ya ce in kunne ya ji to gaskiya bai tsira ba in kunne ya ji jiki yayi aiki ko ya bi sannan jiki zai tsira amma da kawai dan kunne ya ji sai jiki ya tsira jin kunne zai sa jiki ya tsira sai ya yi mai jikin aiki sai ya yi aiki in kunne ya ji jiki ya yi aiki sannan jiki zai tsira amma kawai dan kunne ya ji wa'azi an ce kaza da kyau ka ji da kunne an ce kaza ba kyau ka ji da kunne to har yanzu baka tsira ba sai ka yi aiki da abin da ka ji na ayi ka yi abin bari ka bari da haka sai an ƙara bahaushe kalma ɗaya a nan in kunne ya ji jiki ya yi aiki to jiki ya tsira amma mu jarrajin ji don Allah ce sami'ina sai me wa ata'ana kaga sami'ina ba za ta tsiratar da kai ba sai an haɗa da me ata'ana ko sami'ina wa ata'ana ko sami'ina wa asaina yahuda suka ce sami'ina wa asaina musulmi suka ce sami'ina wa ata'ana mu mun ji kuma za mu biyayya ji da biyayya su ne addini ka ji doka ka ji umarni ka tashi ka biyayya ka ji hani ka biyayya ka hannu to wannan shine musulunci gufranaka to daga nan addu'o'i sun fara dama mun ce addu'o'i ne guda bakwai masu mahimmanci wanda in Allah ya karba sai ka ga rayuwarka ta yi kyau a duniya ta yi kyau a lahira gufranaka Allah muna neman gafararka gufranaka rabbana gufranaka ay nadlubu ko nas'aluka gufranaka nan kamar maf'ulun bihi ne li fi'il mahzuf taqdiruhu nas'aluka gufranaka ko nadalabu gufranaka muna neman gafararka rabbana ayya rabbana akwai harfin nida yasa ba a ce rabbi ba a ce rabbu ba ka ce rabbana ayya rabbana muna neman gafararka ya mahalicin mu ar-rabb mun ce al-khaliqul malikul mudabbir mudabbir gufur al-gufran shine a kankare a goge maka zunubi a suturce maka zunubi ba a ganinsa a goge shi da lada ibadin lau sai ya ake hasana a goge maka su ko a canza maka su shi sa abinda ake dorawa a ka kwalkwali ake kiransa migifar so da yana rufe kai migifar shi ne wannan in allah ya kankare maka zunubi ya gusan maka da shi ya goge maka shi inna allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi daga cikin sunansa akwai al-gafir akwai al-gafur al-gaffar al-gafir al-gafur gafir zam mai gafartawa gafur gaffar so uku ya faɗi waɗannan sunayen da siga daban-daban gafir ismu fa'il gaffar sigatul mubalaga gafur sugatul sigatul mubalaga yasa muka ce to gufranaka tunda Allah kai mai gafara ne mai yawan gafara ne mai yawan afuwa ne mai rangwame ne mai yafiya ne to Allah muna neman gafararka wa ilaikal masiru al masiru akwai masiru a duniya shine makoman mu shine bin umarnin Allah da hannuwa da hannunsa da komawa dokokinsa duk mai son ya ji daɗin duniya ya samu farin cikin duniya ya samu kyakkyawan makoma a lahira to in Allah ya ce a yayin ya ce a bari a bari duk wannan musifa fa da ake ciki rashin bin Allah ne bin Allah maganin wayo Allah inda ba ka san wayo Allah to ka ba Allah Allah ya tsara shi ya yi duniya shi ya san duniyar shi ya yi mutane shi ya san mutanen shi ya yi halittu shi ya san halittun shi yasa abin da ya dacewa da su manual dinmu shine alqur'ani shi za a gane yadda za a gudanar da mu so da ka siyo mota ka aje manual dinta kace za ka yi aiki da ka wajen mai ka zuba ka zuba fetur wajen fetur ka zuba ruwa wajen ruwa ka zuba fetur wajen batir ka canza plus wajen ka sa minus a wajen plus wajen plus ka sa minus ka tashi mota ka ce ta tashi za ta tashi saboda me an saba ka'idodin da aka kera mota akai ba ka ɗan adam yake wannan dokokin na Allah su ne daidai da shi dokokin Allah su ne daidai da mutum wa man ahsanu min Allah hukuman li qaumin yuqinun afa hukumal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman li qaumin yuqinun da haka dokokin Allah umarnin Allah su suka dace da ɗan adam da saukin su da tsarin su da amfanin su da tasirin su da gyaran su da dawaman su da kuma saukin su so da aka tunda aka ajana Allah aka ce a zo a yi na mutum to mutum dama yana da san rai yana da san zuciya ko yana da zalunci yana da gaggawa to shi yasa dokokin da ake mana kullun ake samu waɗannan abubuwan a ciki a gano can a gyara wani ya tayi sai saka san ransa sai in ba ta ba ce a je a gyaro mutum ya ji ba shi a cike ce a gyaro saboda doka ce ta mutum mutum kuma kullum shi yadda yake da na ƙasa to duk abin da ya ma sai an samu wannan na ƙasa ɗin so da da za a haƙura a ce to yanzu duk waɗannan dokokin da ake tayi ake tayi ake tayi ba su kawo mafita ba a tattalin arziki a siyasa a zamantakewa a addini a rayuwa to aji a ɗauko na Allah mana su na Allah laifin mai suka wa mutane ne dokokin da Allah ya sauka laifin mai suka yi me yasa ba za a irin na Allah ba me yasa ake gudun na Allah bayan halittarsa ne to in ba ku yi na Allah a duniya ba Allah zai muku a lahira dokokin Allah dama an yi su a duniya kamar an sauƙaƙa wa mutane ne azzalimi an hana shi zalunci macuci an hana shi cuta mazinaci an hana shi zina mashayi an hana shi barawo an hana shi mai kisan kai kowa an masa hukunci to an rage masa lodi a lahira amma tun da aka bari a cakuɗa ake ta yin nasarai za a je lahira a tare da hukunci yana nan garau a gaban Allah za a yi shi saboda haka wa ilaihi masiru yana nufin masir a nan duniya koma dokokinsa masir a lahira kuma komawa zuwa ga wato hukuncinsa na 'yan aljanna si 'yan aljanna 'yan wuta si wuta akwai fa'idodi a cikin waɗannan ayoyi aya da muka karanta fa'ida ta farko shine Allah ta'ala ya ƙara tabbatar mana a cikin alƙur'ani cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato shine manzon Allah kuma shi ne Allah ya aiko mana shi mu bi shi kuma in mun bi shi za mu samu tsiriya duniya da lahira to shi annabi alaihi salatu wassalam wanda yafi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa martaba Allah bai yi halitta kamar sa ba Allah ce kai ma ka bi wannan sakon kai ma kai imani da wannan sakon kai ma kai aiki da wannan sakon kai ma ka bi wannan sakon shi yasa ana son a ga alqur'ani aikace a dauko rayuwar manzo Allah kana khuluquhul qur'an kana khuluquhu alqur'ana ko kana khuluquhu alqur'anu dabi'an manzo Allah duka alqur'ani ce abinda qur'ani yace to anan manzo Allah yake tsayawa duk wata sifa da Allah yake so a aikata mai kyau manzo Allah yafi kowa kyanta duk wata sifa da Allah yake so a bari manzo Allah yafi kowa bari duk wani yabo da Allah yawa wani to manzo Allah yafi manzo Allah ne fi cancantan wannan yabo alayhi salatu wassalam to shi ma kaga Allah yace amanar rasulu shi ma manzon Allah alaihi salatu wassalam ya yi imani da duk abin da aka saukan masa alaihi salatu wassalam sannan na biyu alqur'ani maganar Allah ne a ina muka ciro wannan bima unzila ilaihi min rabbih haka kaga kun sauka ba shine wahayi wahayi kuma magana ne wanda Allah ta'ala ya saukar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan fa'ida ta uku an tabbatar da cewa Allah ta'ala yana yana sama madaukaki ne Allah ta'ala yana sama domin an ce an saukar kenan saukarwa daga sama ne zuwa zuwa ƙasa Ar-Rahmanu alal arshi stawa don haka sauka yana nufin daga sama ne zuwa ƙasa don haka mun yi imani mun yadda mun amince Allah ta'ala yana saman halittarsa gabaki ɗaya shine a ulu zat da ulu sifa da ulu kowane ulu wa huwa al-aliyul azim sannan na hudu an tabbatar mana da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ar-rasul amanar rasulu ar-rasul kaga wannan ƙara tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma a cikin manzanci mun ce ana samun abu hudu akwai ar-risala akwai al-mursil akwai al-mursal akwai kuma al-mursal ilaihim da mai aikowar shine Allah wanda aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka aiko shi da shi alqur'ani zuwa da sunna me aka aiko shi da shi an aiko shi da shi zuwa ga mutane da aljinu sannan na biyar girman rububiyar Allah ta'ala da aka ce min rabbihi aka jingina annabi alaihi salatu wassalam zuwa ga Allah aka ce zuwa abinda aka saukan masa daga mahaliccinsa wannan yana nuna mana girman a jingina ka a ce rabbuhu rabbukallah ko rabbiyallah ko rabbuna ko rabbul alamina ko rabbuhum ko rabbuna rabbul alamina rabbus samawati wal ardi bainahuma fa'budhu wasbir li ibadatihi jingina ka da ake mun ce rububiyya akwai khassa akwai khassatul khassa akwai kuma amma da ta shafi kowa da kowa dan daga cikin fa'idodin wannan aya cewa mu'minai ma sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa sai Allah ya ce wal mu'minun masu imani ma sun ƙara imani sun tsaya akan imani sun tabbata akan imani ashe ba za ka tsira ba sai ka bi manzon Allah ka bi manzon Allah sau da kafa mai san aljanna ya bi manzon Allah mai san ya gama da duniya lafiya ya je lahira lafiya ciki ba lafiya baka lafiya ciki lafiya waje lafiya ka samu lafiya a duniya lafiya a kabari lafiya bayan tashi lafiya wajen haura sirati to kafa manzo Allah sau da kafa wa in tudiuhu tahtadu man yuti'ir rasul faqad ata Allah amma atakum ar-rasul fakhuzuhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir shi sa aka ce wal mu'minuna mu'minai ma sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan to gashi an ce mu'minai kuma an ce sun yi imani to mun faɗi wannan fuskar cewa don a ƙara tabbatar da su a kan imanin ne in an ka cewa mai imani kai imani ana nufin ka ƙara tabbata a cikin imani to sannan matsala ta bakwai duk sanda ɗan adam ya ƙara ƙarfi a cikin imani to kuma zai zama mafi biyayya ga manzon Allah kenan raunin imani ke kawo sabawa manzon Allah idan mutum imaninsa ya ƙwari to ba za a ce manzon Allah ya ce yayi jayayya ko ya gardama ko ya musu ba da an ce manzon Allah ya ce shikenan magana ta ƙare da an ce manzo Allah ya ce a bari shikenan magana ta kare da an ce manzo Allah ya ce a kudire shikenan magana ta kare to haka nan kuma mas'ala ta takwas cewa wato imani da Allah ta'ala jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ya haɗe ga dukkan tushen addini wanda an faɗi tushen addini shine imani da Allah da mala'ikunsa da tafansa da manzanninsa a wata ruwan kuma aka zo da ranar lahira ko sannan kuma na goma cewa wato imani da manzannin Allah yana nufin a haɗa su gaba ɗaya a imani da su ba a imani da wasu a kafirce ma wasu ba kamar yadda wasu ƙungiyoyi ko wasu addinai suka yi mu a musulunci dole sai ka yarda da annabawa duka ka yarda da tafai duka ka yarda da mala'iku duka ka yarda da Allah ka yarda da ranar lahira ba tare da ka ware wani annabi ka ce wannan annabin ban da shi ba duka annaba sai ka yarda da su to sannan fa'ida ta goma sha ɗaya daga cikin sufofin mummune akwai ji da bi wa ƙalu sami'ina ba a tsana shi sa Allah da ya tashi yaban mummune yake cewa inna ma kana ƙaunar mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli ya kuwa bainahum an yaqulu sami'ina wa ata'na Allah ta'ala ce kadai maganar mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa dan su yi kunci tsakanin su za su ce mun bi mun ji mun bi wa ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan su ne masu rabota ومن يطع الله ورسوله duk wanda ya da'a ga Allah da manzansa wa ya khasha Allah wa ya ji tsoron Allah kuma ya kiyaye dokokin Allah fa ulaika humul faizuna waɗannan sune masu rabauta da kuma suratul ahzab da Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya kamata ga mumini namiji ko mace idan Allah ta'ala ya hukunci manzansa ya hukunci da wani al'amari ya zama suna da zaɓi cikin lamarinsu so da haka mun ji mun bi shine musulunci ba mun ji mun saba ba isa Allah ce wai za tuta alayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha ka anna fi uzunaihi wa qara fa bashirhu bi azabin alim akwai wanda wato shi masu ji din sun kasu uku akwai wanda bai ji ba kuma bai bu ba shi bai ma jin ba balle ya bi kaga wannan shine wanda ya kauda kai gaba daya akwai kuma wanda ya ji shi kuma bai bu ba shine wanda Allah yake cewa ana karanta masa ayoyi sai ya kauda kai kala kamar bai ji ba wa iza tutila alaihi ayatuna walla mustakbiran idan ana karanta musu ayoyina Allah ya ce sai ya kauda kai yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar bai ji ba yayi watsi da jin ka anna fi udhunayhi wa qara kai ka ce akwai wani tagulla ko wani karfe da ya toshe masa kunnuwa Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim in bai ji wancan ba to ga wannan kai masa bishara sai ya dandana kudarsa wa qalu samina wa ta'ana sannan sai kuma yan ji da bi sune mu'minai sun ji sun bi wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda ya bi Allah da manzansa ya rabauta rabo mai girma sannan na goma sha biyu shine kowa yana buƙatar gafarar Allah kowa yana buƙatar afuwa Allah kowa yana buƙatar yafiyar Allah kowa yana buƙatar Allah shiga lamarinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda aikinsa kadai zai kai shi aljanna sai dai idan Allah ya lullube shi da rahamarsa suraka Allah ta'ala ya ce wa annabi alaihi salatu inna fatahana laka fatahan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima da aka saukar da wannan aya sai na Aisha ta ce kai amma ka more ya rasulullah Allah ya maka komai da abin da ya wuce da wanda zai zo to ya ka tashi kake ta sallah kuma har kafa ka tana kumburi yace afala akuna abdan shakura to ba da gode wa Allah ba ashe in an maka gafara ba sai ka je yanzu wani da an ce an maka gafara sai ce shikenan mun daina sallah mun daina azumi mun daina zakka mun daina haji oh bari mu je mu baccin mu to ashe an maka gafara kuma sai ka ƙara dagewa wanda annabi alaihi salatu wasallam yace masa a yazo ce ya rasulullahi roƙa mun Allah ya sa da aljanna bayan ya ce tambayi abin da kake so ya ce abin kwana biyu in je in nazari sai ce ya rasulallah aljanna me yasa baka tambayi duniya bai ce to in ta kare fa ko ni na kare amma aljanna ba za ta kare ba zan kare ba yace da kai shawara baka wannan shawara yace ni kawai na yanke cewa aljanna ba ta karewa mutu ya shiga cikin ta baya karewa amma duniya ko ka kare ko ta kare ko ku kare tare shi yasa nace kawai ni aljanna nake so yace to fa inni alana suka bi kasratu sujud to je kai ta sujjada kai ta sallah kawai za mu haɗa can insha Allah za ka shiga aljanna kaga wannan shine wato cewa kowa yana buƙatar gafara Allah da rahamarsa sannan tawazu sufa ce ta mu'minai kada ka zama mai girman kai ko mai jiji da kai ko mai fankama ko mai nuna isa Allah baya son waɗannan sufofin suka ce gufranaka sami'na wa ata'ana gufranaka kullun ka dinga kwantar da kai kana tawazu ga Allah kana neman gafararsa sannan an tabbatar mana da makoma a cikin wannan aya cewa kowa zai gamu da makomarsa makoma wato a duniya shine wa makhtalatun fihi min shay'in wa hukmuhu ila Allah in kun yi sabani hukuncin sa zai koma ne zuwa ga Allah lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum zubulta da ke tsakaninku da kuma ƴaƴanku ba za su amfane ku ba ranar alkiyama Allah zai tantance tsakaninku wallahu yakum bainakum yawmal qiyama Allah zai hukunci tsakaninku ranar alkiyama saboda haka muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya fe mana abinda aka faɗa na ayi Allah ya bamu ikon yi abinda aka ce a bari Allah ya bamu ikon bari Allah kuma ya ƙara mana san manzon Allah da masa biyayya waɗannan kwanaki da zamu shiga guda goma masu albarka na ƙarshen Ramadan muna roƙon Allah ya mada dace rahamar da yake rabawa afuwar da yake rahama dacen da yake da dacewa da dalilin kadari Allah ya samu mana da rabo malam mai tambaya yana cewa da yin alwala kafin yin wankan janaba da yinsa bayan an yi wanka wanne ya fi a kafin a yi wanka ake fara yin alwala ai shi wanka ai gama gari ne in ka riga kai wanka to ina gurin alwalar ita wanka din ai ta shafa alwalar sai da ka an fi so ka fara yin wanka sannan sai ka yi alwala sannan ka yi wanka sai ka sake ita wani ya taba al'aurarsa ba ya sake ga wanda suka ce taba alwala ta ware ko malami yaron shago ne mai gidanmu duk abin da za mu yi a shagon sai ya ce sai ya ji an duba masa kafin ya zartar da me zai yi kuma da yaya matsayin kasuwancin da muke yi da shi ko kuma muna da laifi wato yana bin yan duba su suke wawa shajarin ai sai su dubo asara sai a ɗebi kuɗi a basu sai su dubo riba sai a ɗebi kuɗi a basu shi fa boka baya faɗuwa banza in ya hango ma asara sai ka biya shi in ya hango riba sai ka biya shi shi kuma yana kwance a ɗaki kai kana kasuwa kana wahala yana nemo maka sa'a shi akwai ma mara sa'a irin boka kai da karasa aikin yi karasa sana'a karasa abin da za ka yi ka zo ɗaki ka zauna kuma kana ba da sa'a na ba sakarai irin mai biwa boka ba kuma macuci irin boka kai da ba ka da sana'a ba ka da angiki ba ka da rumfa ba ka da shago ba ka da gona ba ka kiwo kawai ka zo ka zauna ɗaki ka ce na hango ma sa'a biyani na hango maka rashin sa'a kai akwai wanda ya fi ka rashin sa'a shi sa an ce akwai wani ɗan gurguzu zai tafi yaƙi sai aka ce ga wani mai duba zai ma duba sai ce a to ya shigo mana ba duba zai mana za mu yi nasara ko ba za mu aka ce ya ce to ya shigo yana shigowa sai sa bindiga ya harbe shi sai wanda ya zo da mai duba ya ce ranka ya daɗe mun fa kawo shi ne duba ya ce to bai duba kansa ba ai kafin ya zo da aka mata ya duba ya shigo da ya faru zo da aka mu tafi yaƙin mu kawai shi ma kawai can kai yake yi da ya san za a harbe shi zai shigo to bai sa bai duba kansa ba mu ya duba mana za mu mutu ko za mu rayu ba shi bai duba kansa zai mutu ko zai rayu ba ita saboda aka ku cire bokaye daga harkar nan mu mai yarda da su ba kun dai gana harbe shi kuma ya faɗi ya mutu ai da ya ce lokacin da na ce ya shigo ya ce a'a na dubo in na shigo mutuwa zan to in ya gaya mana tamu mutuwa sai mu yarda amma bai hango tasa mutuwa bai hango mana tamu kaga dan gurguzu ya yi maganin bokaye to kai da kai imani da Allah da manzansa ina ruwanka da wani akwai wani boka da ka samun labari ya tara kayan ban tsoro ƙorai ne wasu ƙarafuna ne wasu sanduna ne wasu layu ne layi masu duk muka fuke su duk abin nan ne a ciki kwalaye ne a ciki ya nannaɗe an musu wani fenti mai ban tsoro da wasu irin carbi irin na ƙwallon auduga ƙwallon aduwa manya-manya gubza-gubza yaren rataya a gurin wanda da ka shiga baka da imani sai ya firgita ka mala yake ta cutar mutane yake ta cutar mutane yake ta cutar mutane har ya cuci wata mata ta zo ta yi report ɗinsa a hizba na cewa yan hizba ku ɗauko shi da kayan kafin ka ce mai an ci ko hilos an ɗoro shi akan kayan kaga kamata ya yi duba kafin yan hizba su iso cewa yau akwai hatsari muka ce to ya me ya faru wallahi ai min afuwa abinci nake ci makaryacin banza makaryacin wafi saboda haka ma wannan wannan dan wannan mai gidan naku yana buƙatar wa'azi gaskiya yana buƙatar wa'azi ku kan ku ci gaba da kasuwancin ku a tunda ba ku ake wa duban ba shi ake wa shi kam yana buƙatar a masa wa'azi ya daina zuwa gidan boka maimakon haka ya je ya istikhara ya addu'a ya sadaka rayuwa fa akwai asara da riba fa ba za a kauce ɗaya ba wani sayyidina ali zai fita yaki so ne ya ce masa ya amiral mumin akwai yawmu nahis akwai yawmu sa'id yace to wanne ne ba za mu fita yakin ba ciki yawmu nahis shine ranar da ba za mu sa'a ba yace eh yawmu sa'id shine za yace ta da ma ka yaki kai kai sa'a ne kuka rashin sa'a kai ka taba ganin wanda ya fita yaki kawai da niyyar ya sa'a sai ka dauki matakin da in rashin sa'a ya zo ya za'i in sa'a ta zo ya za'i saboda ka rayuwa gaba ɗayanta asara ce da riba kada wani ya zo ya ce maka wai zai iya kautar da kai daga asara wai kawai ka dinga cin riba babu shi wannan jaraba ce ta Allah a samu yau a rasa gobe malam mai gidana ta wasu bahanan layu ta wannan akwai bukatar ta zo ta samu alkali domin a kira mai gidan nata ko kuma a ji mai damuwa ta wannan babbar damuwa ce akwai bukatar gaskiya a zauna da ita wacce ta rubuto abubuwan da mai gidanta yake mata wanda bai dace ba ya kamata zo ta samu alkali domin a ɗau mataki wannan abu ne mai hatsari da lafiyarta da addininta da mutuncinta mustapha ya ba da dubu biyar buhari bas dubu ɗaya maryam dubu biyu awwal dubu goma garba dubu biyu ibrahim dubu biyu ɗahir dubu biyar nuhu adamu dubu ɗaya usman ibrahim dubu biyu aliyu dubu sha takwas aina'u dubu biyu abdullahi baba dubu goma sadiq tukur dubu biyu wani bawan allah dubu biyu ɗahir san Santa- santali dubu shida muhammad ya'u dubu biyar umar muhammad dubu uku abba ibrahim dubu ɗaya wani bawan allah shi ma dubu biyu hawa ibrahim dubu talatin wani bawan allah dubu ɗari da tara da ɗari bakwai sai kuma sadiya sani dubu hamsin total abin da aka saka a kawun ɗin marayu dubu ɗari uku da hamsin da kuma naira ɗari bakwai allah ya saka musu da alheri wannan kuma gudunmawa ce ta yau ko gudunmawa da addu'o'i dubu goma daga wani bawan Allah daga wani daga wata baiwa Allah ya Allah ya bata miji na gari Qur'ani guda hudu Allah ya ji kan iyayenta kuma ya ba yaranta mazaje na gari dubu uku Allah ya kubuto mini da jika na yau wata uku da dauke shi masu garkuwa da mutane dubu Allah ya kubuto da shi dubu daya Allah ya bani gida nawa dubu ɗaya ina neman wani aiki Allah ya bani kuma na yi sikirinin Allah ya bada nasara dubu uku a ba marayu ina da mai jinya Allah ya sawwaƙe amin dubu sha shida daga gefen kudu ta dungun yamma gefen kudu ina ne kudu ne can ku ne ku daga hannun hango ku ku ne can dungun yamma a kudu ta Allah ya saka muku da alheri yan- yan yamma gindin abin nan can wajen Paul Allah ya saka muku da alheri sai kuma 500 Allah ya ba ni jari Qur'ani daya Allah ya ba ya ba hajiyar mu lafiya ta yi paralyzed Allah ya ba ta lafiya 500 daga wata baiwa Allah Allah ya biya mata bukatunta 100 daga ba abba a bawa marayu 1350 Allah ji kan iyaye 500 a bawa marayu a yi min addu'a 12,000 daga kwamanda na hizba na mata hajji aisha tumowa a sa su su marayu hajji aisha kuma da hizba ala saka miki da alheri wanda ta sa baiwa duk shekara dubu biyu daga hajiya inna mai kunu bolari ita ma ya mata addu'a akwai bawan Allah da ke da yake kawo fiya wata Allah ya saka mata da alheri kullum wajen tafsirin nan Allah ya saka mishi da alheri ya sa a mizani akwai dan uwa ya bar gida tabin hankali ya same shi Allah ya Allah ya bashi lafiya a sa mu addu'a za mu yi jarabawa game da shiga makaranta na secondary school to Allah ya bada sa'a abinda da muka roƙa Allah ya amsa mana abinda muka nemi tsare Allah ya tsare mu Allah ya ba mu duniya mai kyau ya ba mu lahira mai kyau ya tsare mu azaban wuta Allah ya riskar da mu cikin rahamarsa da afuwarsa da gafararsa da yafiyarsa da jin kansa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka
إلى الهلال المنتظر فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد